ya haka duk ya faru amma ai irin wannan kana iya samun sa a cikin raka'a daya ma don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karatu wani lokaci baka gani ba da wannan Ubay yaje da Huzaifa yaje bude ya salla tare da shi ya bude karatu ya karanta Fatiha ya hada Bakara da Ali Imran da suratul Nisa da Ma'ida duk raka'a guda to mai yin irin wannan zaka ce menene zai same shi ba saboda haka wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi kuma wannan kadan din da sahabbai suke faɗa fa idan ɗayanmu a wannan zamani bai yi duka ba ya rabe sa maza a ce kai babu mawali a duniya irinsa rabin abin da waɗannan suke yi ma wato idan dai mun iya yi ba zai yiwu ba kun gani sahabai kaɗan ɗin daga cikin aikinsu ɗayansu baya kwanta sai takwabin shi yana karkashinsa saboda yana kwanta da niyyar jihadi ya bai san lokacin da za a ce masa bismillah ba ba sahabi guda ce masa bismillah ce a sai da safe ba zai yiwu ba lokacin da aka gaya masa ko da dare ko da rana lokacin zai dauki kayan sai fita yaki kun ga wannan daya na biyu kuma duk wata harka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi wa ba su labari sai dai in wani aiki na manzon Allah ya sa ko aiki na musulunci ya sa ba za su halarta ba amma ba za su yarda a ba su labari ba suna nan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan duk abin da ake yi saboda wannan dalili ta gani karatun Qur'ani suna karatun Qur'ani suna karatun ilimi suna jihadi suna aiki ga jama'ar musulmi suna tsaro suna tsarin kasar musulmi suna gadin annabi zuwa kashe kafin wallahu ya tsika minan nas yauka to hakika sahabbai ayyukansu sun yi yawa ba irin namu bane amma duk da haka samun imani da Allah da manzonsa da kuma son irin waɗannan sahabai babu aikin da yafi haka tunda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba to mu muna son su Allah ya sanya mu gobe tare da su bismillah
فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه idan sun ce masa haka sai ya fushi har ma a san fushi a fuskarsa ثم يقول sai ce musu ya mutane إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا inna atqakum wa a'lamakum billahi ana wato yace musu nan fa ka kunga yayi iqama na damiri munfasili maqam ad-damir al-muttasil wajen malaman nahu banda abun nan al-asma'i suna hanawa wato sai dai wajen darura irin na shi'ir ko an gane abin da nake nufi kamar fadin sa yudafi anhum أو يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي to anan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fusata kwarai idan suka yi masa irin wannan abu irin wannan tambaya fushinsa dai kamar yadda dai mun riga mun bayyana muku shi ba wai yayi fushi saboda sun yi mishi tambaya bane a yayi fushi saboda wannan fahimta da suka yi masa ne ba su fahimce shi cewa yana takaita ayyukan nan wato gwargwadon umarnin Allah gare shi bane sun dauka kamar yana takaita ibada saboda Allah ya dogara akan gafarar da Allah ya masa ko kuma daukakan da Allah ya bashi wannan shi ya fusatar da shi
باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان a takaice dai wannan babi yana bayani ne akan intima'i intima'i ga addini yana daga cikin wato ayyukan imani abin da ake nufi da intima'i wato karayu kasan alkiblarka kasan tare da wa kake tare da suwa kake idan ka lura akwai lokacin da kasashen duniyan nan duka suna da madogara akwai waɗanda an san rasha ita ce wato abin nan madogararsu akwai waɗanda kuma ƙasashe yammacin turai wato su ne wato madogararsu ko kuma amerika kamar yadda muke yanzu yanzu kuma kaɗan ne ka samu waɗanda allah shine madogaransu yawanci dai amerika ita ce madogaransu yadda kake gani to madogara a nan abin da nufi intima'i a nan abin da ake nufi shine danganakai wato ka dangana kanka ga musulunci ya zamana musulunci shine wato ID card naka ko kuma shine wanda zai fassara ka wanda zai bayyana ka musulunci shine siffarka shine komai da komai naka ka kasance dai kai maimakon a dangana ka ga kasarka ko a dangana ka ga babanka ko a dangana ka ga wata, wata, wata wani aikinka a dangana ka ga addinin musulunci to shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama anan yace babin nan yana nuna cewa mutum ya ƙi komawa cikin kafurci kamar yadda yana ƙin a jefa cikin wuta ɗin nan yana daga cikin manya-manyan ayyukan imani.
حدثنا سليمان بن حرب سليمان ابن حرب معروف مهم.
قال حدثنا شعبة عن قتادة شعبة ابن الحجاج قتادة بن دعامة سرويت أن حديثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Anas ibn Malik ya karbi wannan hadisi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان abubuwa guda uku idan sun kasance suna tare da mutum to mutumin nan hakika wato ya ji daɗin imani imani ya riga ya tabbata a ransa من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ka binciki zuciyarka ka yaƙi ranka ka yaƙi son zuciyarka har Allah da manzonsa su kaɗai su kasance masoyanka su ne ababen soyuwa gare ka fiye da komai da komai idan ka samu wannan matsayi to hakika ka sa- ka ji daɗin imani
ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله abdan din da ya faɗa ya kamata ka au- ka- wato ya kamata ka fa- ka ɗauka ta akan wato dukkan musulmi mutumin da yana so wato wa- da mutumin da ya so wani bawa daga cikin bayin Allah saboda Allah baya son sa sai saboda Allah ma'ana ka so muminai saboda Allah son muminai saboda Allah yakan wato sa ka ji daɗin imani
ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن إذ أن بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار na ukunsu shine mutumin da ya ki koma cikin kafirci yana kin ya shiga cikin al'adu ko ayyuka na jahiliya wato zafin da yake ji idan aka ce masa ya yi aiki irin na jahiliya kamar zafin da yake ji idan za a jefa shi a cikin wuta bayan Allah ko ya tsirar da shi ya tsamar da shi daga wutan jahiliya mutumin da wato son addini musulunci ya zauna a ransa har ma yana gani fita daga ayyukan musulunci da shiga cikin wasu ayyuka kamar shiga wuta ne a nan wayannan abubuwa guda uku na ɗaya ya zama kana da manufa Allah da manzonsa su ne manufanka ya zama kana da ɗan uwa abokan tafiya su ne muminai ya zama na kuma kana da tafarki wanda kake bi shine musulunci wannan kuduri ya zauna a ranka kuma wayannan ka'idoji ka gane su sosai to lalle zaka rayu a cikin rayuwa da ma'ana to kuma za ka ji daɗin ayyuka na imani ayyuka na islam ba za ka ji wuyansu ba domin hakika mutum farko farko farko farkon lamarinsa tunda ga sha'awar rai ga shaitan ga duniya ga fitinan mutane ga fitinan son abin duniya wayannan abubuwa suna cikin zuciyarka ba yadda za a yi ka ji daɗin ibada kana yi je kana yi mutane suna yi kai ma kana yi ana sallah kana sallah ana azumi kana azumi amma ka ji daɗin wa'annan abubuwa kamar yadda salihai ko kuma waliyai ko kuma wato sahaban annabi suke ji ba mustahili ne ba zai yi ba don zuciyarka bai samu nutsuwa ba bai fuskanci wa'annan abubuwa su kadai ba bashiwa kuma zuciya fuskanci wa'annan abubuwa su kadai muddin zuciyar yana karkata ko kuma ina iltifati zuwa wasu abubuwa saboda haka dole ka tsarkake zuciyanka ka tsarkake ranka ka koma ga Allah ka san cewa Allah kada ya halice ka kuma shi kada ya kawo ka duniya kuma shi kada ne mai baka umarni kuma ya riga ya baka umarni ya aiko maka jagora wato shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aiko maka littafi wanda ya kunshi ya kunshi bayanin wannan hanya da zaka bi shine alqur'ani ya sanya wasu ƴan uwan naka wasu mutane waɗanda su abokanka ne cikin tafiya su ne muminai to idan ka san waɗannan abubuwa duka ashe a cikin kowane sallah ko cikin kowane ibada ka san lokacin da ka yi ta da kwai waɗanda suna suna tare da ita Allah ya darajanta ka mala'iku goma dare da rana suna tare da kai akwai wani sarki akwai wanda wani sarkin da zai fika ai ba sarkin da zai fika rayuwarka a duniya a matsayinka na khalifa na ubangiji yasa mala'iku suna nan tare da kai wane ne a duniya duk abin da ya faɗa ana rubuta ban da shugaban ƙasa shi ne ake rubuta abin da ya faɗa to kai matsayin ka ɗan adam a duniya matsayin shugaba ne tunda ubangiji yace inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan khilafa la yastakhlifannakum fil ardi to wannan khilafa Allah ya ba Adam kuma kun gaje ta daga wurin Adam saboda haka duk ayyukan da kuke yi ana rubuta su saboda muhimmancin su cewa mu- mus- musulmi ko kuma mutum bai kamata ya fu- ya furuta da abin da ba daidai ba saboda haka ana rubuta abubuwan da yake faɗa don haka dan uwa musulmi abin da nake gaya maka din nan in kana so ka ji dadin ibada dole ka yaƙi ranka har son zuciya din ya zama babu amma muddin ka- ka- ka- zuciya yana yana jayayya tsakanin zaɓin abu biyu in shiga sallah in je in yi hira da suwa ne in shiga sallah ka in je in yi kokarin samun wannan abun kare kubuce mini ko in yi ibadar nan ne ko in yi kaza kan in haɗu da salihai kai bari ne aboci waɗannan kuma ɗan lokacin ganga ne ko wata kilan samu ni amfani irin waɗannan in su ne suna zuciyarka in kace kana jin daɗin addini ma zance ne kake yi kana yaudaran kanka ne don zaƙin addini da ake yi din nan irin wannan wato ba za ka samu ba ku duba wani sahabi saboda ya ji labari wato ya yi rashin lafiya matarsa ta ce wa farba shi ko yana cewa faraba matarsa ta ce bakin ciki ya same ni shi ko yana ce farin ciki ya same ni da aka tambaye shi ce ah ba zan mutu yau ba gobe ko yana tare da Muhammadu da sahabansa wani da aka soke shi da mashi har ta fuje kirje shi ta fita ta baya yake fuztu wa rabbil ka'ba na tsira na ji daɗi na rantsuwa da ubangijin ka'aba na ji daɗi to kun ga irin wannan imani da irin namu ai ba zai zama ɗaya ba amma idan mun yaƙi son zuciyarmu za mu kai ga wannan matsayi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka tambaye shi daga ihsani yake al ihsan an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to ya rashaha al umma duk gaba kida ga matsayin walici babba din nan ka bauta Allah kamar kana ganin sa in ba za ka ganin sa ba ka bauta mishi matsayi na biyu inda za ka yarda cewa Allah na ganin ka
باب تفاضل أهل الإيمان wannan babi yana magana akan ma'abota imani imani ko da ya zama ɗaya to muminai daban-daban suke wani ya fi wani wasu sun fi wasu darajar wani ta fi na wani da yawa a nan a wannan zamani za ka ji mutum ce ai mutane duk ɗaya ne muminai duk ɗaya ne abin ba haka bane kowa ya san wanda ya fi shi cikin aikin addini kowa ya san kuma wanda shi ya fi shi cikin aikin addini saboda haka mutum shine a balil insanu ala nafsi basira mutum shine zai zama shaida ga kansa saboda haka a nan imam bukhari yana ce wato hakika a ma'abota imani sukan fi juna wajen ayyuka na imani
حدثنا إسماعيل إسماعيل ولا أكا أنبتو أنان شيني ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدني وتتن ترور المالك ميتيو مالك كاو قال حدثني مالك يتي كاونس مالك ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي شي يا ya karba da gare shi ya karantar da shi عن عمرو بن يحيى المازني an amr ibn yahya bin umara al-mazini
عن أبيه shi ruwaito wannan hadisi wurin yahya bin umara al-mazini
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه aka karbo wannan hadisi wurin sai na Abu Sa'id al-Khudri Allah yarda gare shi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karba wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار gobe a lahira ranar da ma'abuta aljanna sun shiga aljanna ma'abuta uta sun shiga uta ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان a lokacin ne Allah Ubangiji zai bude kofar shafa'a sai ce a cire daga azabar uta duk mutumin da da kwai wato za- nauyi eh, wato alheri wato imani ko kuma aikin alheri mai nauyin mai nauyin kwayar zarra guda duk wanda wato da kwai wani dan alheri kaɗan a zuciyarsa duk a cire daga azabar uta. Mm.
فيخرجون منها Sai sai a fitar su daga cikin utan قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة ya kasance sun zama bakake irin sai a jefa su cikin wannan kogi na haya in ka ce naharar haya kana nufin kogin ruwan sama in ka ce naharul hayati to kana nufin kogin rayuwa a cikin wani hadisi kuma wasu marwaita suka ce naharul hayati da hamza wannan ko kuskure ne wannan biyu shine daidai kamar yadda dai kogin ruwan sama da shi itatuwan sama da ciyayi suna tsira suna tashi haka kuma kogin rayuwa rayukan waɗannan mutane da aka fitar daga uta da jikunansu suke tashi suka, su- suna mai wato inda suke da su tashi su yi kyawo kamar sauran mazauna cikin aljanna sai a sa su cikin aljanna Mhm.
شك مالك imam malik ya yi shakka shin yace nahrul haya ko kuma nahrul haya'i kamar yadda dai ya zo a cikin wa- wa- cikin wannan littafi nahrul haya'i wato a wani wuri فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل sai sayan mutuna sai su tsira a cikin wannan kogi kamar yadda hibba idan ka ce habba kana nufin kwaya daga irin abin da mutane suke shukawa in ka ce hibba kana nufin kwaya irin na abubuwa da suke tsira da kansu a jeji wannan hibba wannan kuma habba to sai su tashi kamar abin da yake tsira a jeji ba tare da wani ya abin nan ya shuka shi ba
ألم تر أنها تخرج صفراء ba ka gani wannan wato itaciya ko kuma wannan ciyawa da za ta tashi ita kadai din nan ga ta nan safra'a ta yi wato ta zama yelo kamar launinta launin ruwan ɗorowa multawiyatan tana mai juyawa wato tana mai kewaye kanta tana tashi da ƙarfinta. Mhm.
قال وهيب Wahid anan shine Ibn Khalid yace حدثنا عمرو الحياتي amru wanda aka ambata a nan shine amru ibn yahya al-mazini wanda muka same shi a farkon riwaya shi yace mana nar al-hayati maimakon al-haya وقال خردل من خير yace khardalin min khairin wato maimakon khardalin min iman Mm.
حدثنا محمد khardal dai kamar yadda kun sani mafi karanci daga cikin 'ya'yan abubuwa masu tsira wanda in an raba sai face wannan shine ake ce masa al-khardal kamar ƴaƴan wani- wani ciyawa da muke da ake ce masa musmeme ban sani ba da abin nan da hausa ko da da kanuri ba wanda ko wani zai taimake wanda shi ana kawo dawakai suna ci shi ne mafi kara- karanci a cikin wato ciyayin eh? komayya ko to shikenan in dai hausawa sun santa to shikenan in shi ne mafi karan- karanci a cikin wato kwayuka to wa- wannan shi ne ake misali duk mutumin da yana da aikin alheri ko kuma yana da imanin nauyin wannan wato dan wannan komayya a zuciyarsa to a fitar shi daga azabar wuta a sa shi cikin aljanna aha
حدثنا محمد بن عبد الله محمد ابن عبيد الله ابو ثابت المدني مهم.
قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابراهيم ابن سعد شيني ابن ابراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح صالح نوشين ابن قيسان الغفاري المدني عن ابن شهاب ابن شهاب أنسنشي محمد ابن مسلم الزهري عن أبي أسامة بن سهل م-م أبي أمامة عن أبي أمامة بن سهل أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف وكما حنيف shi abu umama yana daga cikin waɗanda sun ga annabi amma ba su yi riwaya daga gare shi ba saboda haka ana iya ce masa sahabi ta ce ta- ta ta fuskar cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma bai yi riwaya daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ba sahal ibn hunayf wanda aka faɗa an an ambace shi nan ko shine sahabin nan wanda ya ruwaito hadisin nan na makafo wanda an san shi a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya je yayi alwala yayi sallah raka'a guda biyu a masallaci ya roki Allah ya dawo masa da ido idanunsa ya ce cikin addu'an da zai yi Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyika nabiyyir rahma ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litubda Allahumma shaffi'hu fi nafsi shaffi'ni Allahumma shaffi'hu fi wa shaffi'ni fi nafsi to wannan hadisi wanda yake hadisi ne ingantacce har ma Ibn Taymiyyah kansa ya yarda cewa hadisin ingantacce ne wannan wato shi Sahal ibn Hunayf shine wanda ya ruwaito shi to Abu Umama yace baban shi yace mhm أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول آه، أبو أمامة بن سهل بن حنيف ياتي ياجي أبو سعيد الخدري هنا تيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال الله صلى الله عليه وسلم يتي بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي wani lokaci ina kwanci- kwanciya yana bacci ina kwanciya yana bacci na ga mutane ana nuna min su kamar kiyama ta tashi ana zuwa da su ana nuna min su وعليهم قمص kuma kowa an saka masa riga an sa masa riga منها ما يبلغ السدية wani rigar shi daidai maman shi ya tsaya ومنها ما دون ذلك wani nashi bai kai haka ba ma وعرض عليه ma'ana wani kuma nashi ya fi haka nan amma bai kai ƙasa ba Mm-mm.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره sai aka nuna an umar ibn khattab shi ma ya zo da rigarsa ya sa shi har ya suturce shi har ma yana jan shi a ƙasa yana ja yana tafiya
قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله sai suka tambaye shi ya manzon Allah da me ka fa- ka fassara wannan wato da me ka fassara wannan ru'ya قال الدين yace musu wato addini ma'ana idan wasu sun ɗauki kaɗan sun ɗauki abu kankani daga cikin ayyukan addini to umaru fa ya tufatar ya tufantar da kansa ko kuma ya tufatar da kansa da addini har ma ya rufe jikin shi duk gaba ɗaya ma'ana addini ya cika shi ciki da waje har ma abin ya saura zai iya ba wasu ma daga cikin shanin imaninsa da addininsa saboda haka kana iya aibata Umar ibn Khattab ko kuma kana iya aibata Abubakar Siddiq inda kai mumini ne komai sunka ga alul baiti kar ya kai ka ga in wa'annan wato komai son da kake wa alul baiti kar ka kulla shaitan ya kulla maka kiyayya na ba gaira ba dalili a tsakanin sai na abubakar da umar da kuma ahlul baiti ka ce saboda kana kin su don ahlul baiti ahlul baiti ba za su karbe ka ba in ka sadu da ubangijin ka zuciyar ka cike da kiyayyan abubakar da sai na umar ibn khattab to bismillah
babul haya to saboda amsoshi ya kamata mu ba su su ma haƙƙin su don kullum muna ba da amsa a gurguje ba tartibin nan ba daɗi to sai mu kwana akan babul haya'i karanta shi mu kwana to sai a karanta hadisin nan mu karasa babu alhaya wannan babu yana magana akan wato kunya ko kuma alkunya alkunya yana daga cikin imani shi alkunya wato wani abu ne wanda yake wato wani abu ne wanda zai faru a ran mutum ya hana mishi aikata abin da bai da kyau shine abin da ake ce masa wato abin nan alkunya bismillah
الحياء من الإيمان Mm.
حدثنا عبد الله بن يوسف Abdullahi bin Yusuf shine a Tunisi mas- wanda ya sauka a Dimashqa.
قال أخبرنا مالك بن أنس Sayyidina Malik ibn Anas ya ba mu- ya ka- karantar mana ko kuma ya karantar da mu.
عن ابن شهاب An karɓa wurin Ibn Shahab Muhammad bin Muslim az-Zuhri.
عن سالم بن عبد الله An Salim bin Abdullah bin Umar ibn Khattab.
عن أبيه Abdullah bin Umar ibn Khattab.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار Yau wato manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana tafiya sai ya wuce ta wani ɗaya daga cikin ma- wato ansar yana wa ɗan uwansa wa'azi وهو يعظ أخاه في الحياء yana wa ɗan uwansa wa'azi akan yaya kana wahal da kanka kana wato wannan ku- alkunyar naka ta sa haƙƙin kama ba za ka iya ka karɓa abun mutane ba ai ba daidai bane kaza kaza yana masa wasi- was- wa- wa'azi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace masa دعه ka bar shi فإن الحياء من الإيمان lalle hakika shi alkunya yana daga cikin imani kamar yadda imani yana hana mutum ayyuka munana haka alkunya takan hana mutum wato aikata miyagun abubuwa waɗanda za su kunyata mutum a ga- a idon mutane saboda haka akwai wajhul mushabaha tsakanin kunya da shi imani kansa kamar yadda dai imani yakan hana ka ga yin ga yin abu ga yin ayyuka waɗannan ayyukan sabo haka kuma kunyan mutane takan sa ka kabar aikata aikin sabo don haka sun yi kama da juna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da'u fa innal haya'a min al imani aw ta riwaya fa al haya'u kullu khairun la yati illa bi khair Ah, kunya dukanta alheri ne ba za ta kawo ba face alheri da Allah ya sa mu dace bismillah tambayoyi Ah, wannan tambaya karanta fatiha bayan liman dai mun sani a mazhabar imam malik in kana kara- in kana sallah na wato bayyane ba ka karanta fatiha a bayan liman amma idan sallah na asirce ne kana karanta fatiha a bayan liman to amma idan kana so ka kubuce daga sabo ko kuma saba wa sunna gobe a lahira kana iya karanta fatiha a bayan liman saboda hadisin nan na ubadata ibn samid wanda a ciki ke cewa kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitabi fa hiya khidaj wato duk sallan da ba a karanta fatihal fatiha a cikinta ba to wannan sallah wato bari ne wanda bata cika ba fa hiya khidajun ghairu tamam haka kuma a cikin wani hadisi aka tambayi abi hurairata mu wata rana wani lokaci muna kasance bayan liman shi zamu karanta fatiha yace iqra biha fi nafsika ya farisi fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu inni qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي يقول العبد ملك يوم الدين يقول الله مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين المستعين يقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل to saboda wannan hadisi ana karanta fatiha a bayan sallah saboda wannan alheri kar ya wuce mutum ma'anar wannan hadisi dai kamar yadda zo abu hurairah yana ce yace masa ka karanta fatiha a ranka ko da kana bayan liman ko da yana kara yana sallah a bayyane ka karanta ta a bayan liman dalili kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ubangiji yace na raba sallah kashi biyu rabi na rabi ga bawa na rabi nawa ne idan bawa yace alhamdulillah rabbil alamin Allah zai ce bawa na ya yabe ni yace arrahman arrahim sai yace bawa na ya kara min yabo yace maliki yawmiddin sai yace bawa na ya girmama ni in yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai yace to wannan lamari ne tsakanina da bawana bawana fa abin da ya shafe shi zai samu in yace ihdina siratal mustaqim har zuwa karshen sura sai yace to wa'annan bukatu ne na bawana duka ku zan bashi saboda haka kada ka rasa wa'annan abubuwa kai amfani da karanta Fatiha a bayan liman to don akwai mu ma a mazhabar malikiya muna da ka'idar da ake ce mata al-khuruju min al-khilaf الخروج من الخلاف شيء كأيكة أبو سبو دبين سنة كوكما سبو دك في تدك سابان وني مذهبا نواني الإمامي تو سورا الإمامي دي بيبسن أو كفاتحة دولي سي أنكرن تاتا بندا مذهب الحنفية بسم الله متابعة shine wajen matani ba wajen isnadi to ya haɗa duka dai domin za a samu wani ne ya ruwaito hadisi abu wannan malami sai a samu daga cikin almajiran malamin wani ce ni ma na ji wannan hadisi abun malam wannan ita ce mutaba'a yawa
tambaya da nan shine ne wanda mu riga su wuce game da wannan sallah na juma'a take a wajen imam malik sallan nan ingantacciya ce babu wani magana a kanta cewa lalle safu su zama muttasilai din inda akwai imkaniya in babu imkaniya muddin kana labdin harkar liman kabbararsa da sujadarsa da tashinsa da zamarsa da komai da komai nasa sallamarsa in dai kana labdin sa to babu komai zai yiwu ka yi sallah ka bi shi ko da tsakanin ku akwai dan kogi ma wannan yana na cikin mazhaba ba komai alhamdulillah shi kenan to da kun ce mana mu kika gaba da karatu to babu laifi alhamdulillahi rabbil alamin to nan gaba ku tsara ku bada lokacin tambaya din ya zamana wato kamar karfe biyar da rabi da minti da biyar da minti biyar biyar da rabi da minti biyar ya zama na karatu mun haka sai mu bari ko kuma biyar da rabi da ya zama na karatu sauran ya zama na tambaya mu samu minti goma ko kuma sha biyar ko dai minti biyar ko goma dai na tambaya zai isa ba sauran mutane za su iya su isa su yi sallan na'am haka ne to wannan magana wanda ya faɗe ta watakila ma bai san ka'idar musulunci ba domin tawassuli ai ana nema ne a wurin Allah shi wanda ake nema a gunsa yana da rai yana mutuwa ne don wanda kai tawassuli da ya mutu ai in kai tawassuli akan shi manzon Allah ne yana maka wa'annan abubuwa ko kuma kai tawassuli da wani wali akan wali ne yake yin wa'annan abubuwa da ikonsa ai kai shirka saboda haka na ce Allah ka yi min abu kaza da albarkar annabi Allah ka yi min kaza da albarkar wato wali kaza to kana nema a wurin Allah ne ko kuma a wurin aqidar cewa tawassuli za a yi za a yi da mai rai za a yi da rayayye ko kuma za a yi da mutum cikin abin da zai iya wato aqida ce ta jahiliya wanda ta shiga ta shigan ma mutanen cikin jayayya jayayya har suka fada a cikin ba ta tushe a wajen malaman musulunci malaman tauhidi tawassuli kana iya yi wato tawassuli shine kai tawassuli da matsayin mutumin nan a wurin Allah ko kuma darajar da Allah ya ba wannan mutum kana iya ga mini saboda manzo Allah ya mutu ya rasa darajarsa ne ai bai rasa darajarsa ba saboda haka kana iya yin tawassuli da Annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wata Allah ya sa mu dace wato ana iya yin tawassuli da hayyun da mayyitun duka muddin wanda za a yi tawassuli da shi din nan saboda yana da daraja a wurin Allah kuma ana neman yin abun a wurin Allah ne saboda haka tawassulin ka lura ma ai ina roƙonka Allah ubangiji saboda darajar wane da kike wurin ka kai min abu kaza to darajar nan ko wanda ka ambace shi yana darajar nan darajar sa yana nan a wurin Allah ko ya mutu ba za ta canza ba saboda haka babu bukatan cewa wanda ana tawassuli da shi ya zama yana da rai ko ba shi da rai domin an riga an an dauke mishi wannan shi ba shi ne yake yi ba Allah ne mai yi to madalla Allah ya sa mu dace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك من واجب موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا ومرضا إلا شفيته ولا صعبا إلا سهلته ولا بلاء إلا صرفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
har yanzu za mu ci gaba da tattaunawa da mashahurin malamin nan a shekaru ibrahim sale al-hussein a akramakalla za mu ci gaba kuma akwai waɗanda suka turo tambayoyi da ɗan dama akwai tambaya daga sale kala jida daga jami'ar maiduguri sashen shari'a a yana tambaya ce wato akwai wasu waɗanda ba musulmi ba suna amfani da sunan musulunci kuma suna sa tufafi irin na musulunci kuma babbar shaida da musulmi dai misali ko da haɗari ya uku shi ne a gansu da ko da carbi ne kuma ga carbi na ana cewa kamar haramun ne bid'a ne annabi da abin nan ba ne shi ne ce game da wannan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب السادة المجاهدين ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dangane da wannan tambaya cewa wasu su ba musulmi ba suna sa tufafi irin da musulmi suna suna sa suna lokacin muna sa sunan musulmi suna amfani da shi sunan na musulmi kuma tufafi na irin na musulmi kama su ba musulmi ba kuma babbar shaida ko ku bambanci shine carbi dai zai nuna alamar mutum musulmi da kat ko da hadari ne a hukuku abin da nake son ga maka musulunci ba shi da riguna waɗanda ya shirya cewa waɗannan su ne riguna ko kuma tufafi irin na musulmi ba sai dai za a nuna siffan tufafin da mutum zai amfani da shi siffafin nan zama yana da sutura yana suturce jikin mutum ba ya nuna al'aurar mutum ba ya kwatanta jikin in mace ne jikinta ta yi wajen duka wato ana iya kowane mutum yana amfani da shi misali rigunan na najeriya ba dole ne waɗanda ba musulmi ba su yi ɗauka za su yi amfani da su ba ai suna iya yin amfani da su kuma cewa mutumin nan shi ba musulmi ba sa sunan musulmi to bisa gaskiya ba daidai ba ne amma dai ana yi ba abin da za ka yi ka hana mutumin da an ce shi ba musulmi ba to ai ka ce abin da yake yi ina yi din haramun din ma ai bai kai ba ba abin da yake yi abin da yake ciki din yafi batun haram mutumin da yana cikin rashin imani ka ce ai ya sa riga saboda haka ya aikata haram to ya ruwan shi da aikata haram ba ruwan shi ai saboda haka babban abin da nake so musulmi su gane musulmi Allah ubangiji ya ubangiji ya arzuta shi da imani to mu san shi da imanin shi mu san shi da duk abin da ya kamata mu san shi da shi ba wai da tasbaha ko kuma daga wani abu daban bane kuma tasbaha cewa an ce haramun ne ai ba wanda ya faɗi tasbaha haramun ba sai mutumin da yana bin ra'ayin kansa ba ra'ayi ne na addinin musulunci ba domin duk mutumin da yake abu kaza ba kyau ba ka tambaye shi a ina ne annabi yake abun nan ba kyau ba inda annabi yake tasbaha ba ta da kyau ba babu babu inda annabi yake kar a yi amfani da tasbaha ba sai dai ya koya maka abin da ya fi maka sauki misali in lokacin da ya tarar matan shi tana amfani da tsaki tsakuwa duwatsu tana lissafa a zikirin tashi wace ai ya fi miki sauki da ke wannan da yatsa yana nufin abin da ya fi mata sauki ne ba yana nufin cewa yi da tsaki ba kyau ba domin sahaban annabi da yawa suna da suna wasu suna daddaure dare su yi amfani da daurin dare su lissafa addu'an da suke yi wasu kuma suna tara tsaki a cikin jaka bugu a ajiye ya ɗauka subhanallah ya ajiye subhanallah har yi lissafa har daga ba Allah kuma ya kawo kasan ilimi yana ta karuwa ya kawo batun tasbaha batun tasbaha ya bayyana ne a zamanin manyan tabi'ai kuma tun lokacin ba wanda ya buɗe baki ce bai da kyau sai dai a karni wanda muke cikinsa yanzu ne aka fara cewa tasbaha ba kyau sun suyuti da makamantan sun buta da masalan almizha alminha fi fadli sihha da dai makamantan su da yawa waɗanda sun bata littattafai akan batun tasbaha cewa tasbaha haramun ne ko kuma ta saba wa addinin musulunci abu ne da yake waɗanda ba su da ilimi ne suke faɗa ko kuma waɗanda suna bin trailer da mota ba suna bin wasu ne suna da wannan ra'ayi ra'ayi ne ba za mu ce addini ba ba za mu ce mazhaba ta ahlus sunnati ba wasu suna da irin wannan ra'ayi misali Mozambique Mozambique ba musulmi a Mozambique sun kai 70% da wayannan suka zo suna ta ga musu kazba haramun mutan lama suna ta fada da juna yanzu adadin musulmi bai wuce 20 something percent ba duk mutane sun nufice ga babban abin da muke son gaya ba ɗan ɗan musulmi ko Allah ya maida shi musulmi wanda ya ɗauki sura wanda ya sa tufafi na musulmi Allah ya sa musulunci zuciyarsa ya musulunta amma kuma na yi bayani tufafin da mu a nan Najeriya muna amfani da shi wasu kasashe musulmi ne amma ba da wannan suke amfani ba wani na lokaci in ka sa irin kayan su ka fita cikin garin ku kai wa ne aka kira mutane su kalle ka cewa wani abu da ya faru a kamar ta hankalin ka ba ba daidai kake ba yawa kaga babu babu tufafi mai sauƙin lamari kamar tufafin mutanen Pakistan illa karami ne kuɗi kaɗan ka biya ka samu riga ka samu yanzu ka zo ka samu wani malami a garin su ka ce wato ya sa wannan kaya su cikin gari to ai ya zama abin mamaki haka waɗannan rigunan mu na mun je wasu ƙasashe muna sawa ba ma bari a wani mutane suna mamakin mu ta wannan muna yawon da mun su yake ya wahalar da muke sha haka saboda haka ina fata ɗan uwana babban abin da yake bambanta musulmi da kafiri shine imani kuma in kana so mutane ne su bambanta ka da kafiri da kafirai to kai wato kai abin takaici in kana nufin ubangiji da to ubangiji ya san bayansa ya san mumini ya bambanta shi tun tuni daga kafiri saboda haka yau abin damuwa wani kuma ya karma sallah ya aiko tambaya yana mai cewa ana dafa azumi na watanni na shekaru biyu shin yaya zai abin da zai yi ko zai biya zai biya azumin shekarar da ta wuce kuma duk lokacin da ya biya rana guda ya yi ciyarwa sa'i gudana wato mudu gudana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sadaka da shi wato zai yi ciyarwa wajen ranko wajen biya ga watanni da suka wuce watan da ya wuce azumi ko kuma azumi kwanakin da suka wuce kwanakin da shekarar ta wuce to kwanakin da shekarar ta kuma da ta wuce zai biya su babu ciyarwa sai kuma wani da ya kuma da saƙon text shi ma yana tambaya a kan wani hadisi wanda ke cewa ku zo ku taskuri na janna illa man aba yana so a na hadisi gaskiya ne hadisi wato dukan ku za ku shiga aljanna illa man aba qalu man ya'ba ya rasulullah qala man aba an yaqula la ilaha illa allah duk musulmi za su shiga aljanna sai mutumin da ya ki musulunta wanda ya ki shiga musulunci shi ne zai shiga wuta amma wanda ya karbi addinin musulunci to Allah ubangiji zai sayar da shi da abin da zai sa shi aljanna insha Allah sai kuma wani shi ma mai sakon tar wanda yake cewa akwai hadisi ne da ya kula a raikai wa kwanta a tsalibu a bashari ma'azarar hadisin hadisin bukari shi yawai bukari da muslim da abu dawuda da nasa'i da turmizi duka su sun rawaito shi daga wato abu idris al-khallani shi ya karɓo shi wajen fagaifa ibn jamal يجي من الله صلى الله عليه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل قلت وما دخل به قال قوم يهدون بغير هدي تعرف الرزق وتنفق قلت هل بعد هذا وهل بعد هذا قوم يهدون بغير هدي تعرف من مفكر قلت هل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقل فقلت فقلت يا رسول الله قلت لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدرك من ذلك قال قال عليه الصلاة والسلام كن كن مع الج- مع الجماعة وإمامهم فقلت يا رسول الله إن- إن لم تكن جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أنت عبدا لأكل شجرة حتى يدركك الموت ومن حديثي حتى يتكيك سبب لوكتي وقال يا با وانا صحابي مع المهر وانا صحابي حذيفة ابن اليمان yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya keɓe shi da sanin munafukai a Madina ya zana masa sunayensu ya nuna masa wane da wane da wane da wane sai ko ya mutu karka yi kai karka karka na karka na cikin sallar to wannan shi yake ina tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutane suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga alheri daga nafil kujina alheri ina ya azumi kaza ne zan samu ina ya raka'a kaza ne zan samu ina ya addu'a kaza ne zan samu ni ko ina tambayar sa ya manzon Allah daga masifin zamani to daga sharri daga masifin zamani daga sharrin da zai samu tare a ƙasashen zamani ya manzon Allah mu mun kasance a zamanin jahiliya muna cikin shirki sosai ko Allah ya zo mana da wannan addini na musulmi salamu alaikum na'am na'am bismillah bismillah bismillah ne kan barka barka dai lafiya kalau to جواهر المعاني للتابع دي ما في الجانية ايه هكا to ba ba qur'ani bane na dan karatun makaranci wanda baya bin qur'ani ne gwaji tsakanin salatu da annabi da karatun wanda baya bin alqur'ani amma mutumin da yana bin alqur'ani yana aiki da shi ba abin da ya fi mishi ya karanta qur'ani wannan ta wani kuma ko da wasa duk mutumin da ya kudure a ranki cewa yana da abin da ya fi qur'ani fa ba musulmi bane salamu alaikum a rage muryar talbijin a rage muryar talbijin وعليك السلام خرج مليار نعم بسم الله تو نعم نعم مما نعم نعم تو زام da wannan hadisi na gode hadisi wanda a ciki shi na za Allah sallallahu alaihi wa sallama a sahabatan da yana da Allah muna cikin sharri a jahiliya muna ta kashe juna muna ta shan giya muna ta cin gibe da dai sauransu Allah kawo mana wannan alheri na musulunci da ubangiji sallah azumi zakka to bayan wannan alheri muke cikin su da kai sharri da zai zo same mu yace akwai shi yake to bayan wannan sharri da zai zo same mu akwai alherin da zai zo yake eh zai zo amma da ɗan dukin dukin hayaki hayaki yake masa to menene bugun sa menene hayakin sa yake mutane ne za ka gan su suna ba da umarni ba bisa sunna na ba wato suna haɗa abu mai kyau da mara kyau kana ga wani abu daga cikin ayyukansu ya yi daidai wani kuma da yi daidai ba wa'annan su ne wato da za su zo daga baya sai yake masa cewa da zan Allah bayan su fa yake eh akwai sharri yake me alamunsa yake za ka iske mutane ne waɗanda suna tsaye a ƙofofin utan jahannama suna kiran mutane da sunan addini duk wanda ya amshi kiransu za su jefe shi za su jefa shi a cikin wuta ya ce masu manzo Allah ka nuna mana sifofin su yake eh mutane ne daga jikin mu suna magana da harsunan mu yake to wannan ya same ni ne bai ga manzo Allah yake a lokacin sai ka haɗu da jama'ar musulmi kada ka yarda ka raba kanka da mafi yawa daga cikin jama'ar musulmi domin da Allah kullum yana ce alaikum bil jama'a fa inna Allah ma'al jama'a man shadda shadda fil nar ina umurnin ku da ku riki jama'a kar ku wale kar ku duk wanda wale kanshi ya fada cikin uta to shi ne ce ka haɗa kanka da jama'a yace to in zamani ya kai babu jama'a na musulmi fa mutane da sun zama kamar kara a zuge fa yace to a lokacin ka rabu da su duka ko da za ka rike wato ginshikin wata itaciya ko gindi wata itaciya ka rike ta kana nan kana rike da wannan itaciya har mutuwa ta zo ta same ka ka yi amma kar ka shiga cikin harkokinsu shi ne wannan hadisi hadisi muhimmi ne wanda ya fassara halin da yanzu muke cikinsa